لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 21 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai ga hudu ga watan takwas dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasi na riyadun salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na 86 a wannan kirgon a yau za mu ci gaba akan hadithi na 87 wanda shine kuma za mu fara babon wannan wani babi ne wanda al'imamun nawawi ya aje fil mubadara ilal khairati wannan babi ne wanda zai bayanin yin gaugawa wajen aikata aiki na alkhairi wa hadfi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alayhi bil jidd da kuma kwadaitar da wanda ya fuskanci alkhairi na ya fuskance shi da gaske min gairi taraddudin ba tare da yana shakka ba abinda wannan babi zai yi bayani cikin shi kenan sai ya bude babin da ayoyi na alkur'ani kamar yadda al'imam ada ta al'imamun nawawi ta gudana a cikin wannan littafi kuma shine ka'ida ta bincike na ilimi a fara da alkur'ani wajen aje kowane irin dalili ne sannan a biyo da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yace fastabiqul khairat ku rinka rigegeniya yin gaugawa kuna rige-rige wajen aikata ayyuka wanda suke na alkhairai wannan fastabiqul khairat kalmomi ne kamar guda biyu amman sun haɗe dukkan alkhairai na duniya gaba ɗaya da na lahira kuma sun haɗe dukkan ababe wanda aka yi umarni da su na ka aikata dukkan abu wanda yake na alkhairi rinka gaugawa wajen aikata shi wannan ma min jawami'il kalim yana daga cikin kalimomi 'yan kaɗan waɗanda suke zuwa da ma'anoni wanda suke sun haɗa komi yanzu wannan in kace shari'a dukka ta tattaru wajen fastabiqul khairat ku yi gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairai kenan wannan kuma yana ya nade ya nade ku nisanci dukkan ababe wanda suke monana kenan dukkan abinda ba alkhairi bane kakuyi gaugawa zuwa gare shi wannan sifa da aka yi na alkhairat na ku yi gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi ya nuna maka kuma dukkan abin da yake kishiyar alkhairi ne kan ma ka tashi zuwa gare shi to wannan ita ce shari'a gaba ɗaya fi'ilul khairat wa tarkul munkarat aikata ayyuka wanda suke na alkhairi da barin ababe wanda suke na sharri wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa abinda zai kai ku ga gafara ta Allah madaukakin sarki wa jannatin da abinda zai kai ku ga shiga aljanna wanda ardu has-samawati wal ard wanda ita fadin wannan saman kamar fadin sammai da kasai ne ita aljannan nan wa'iddat lil muttaqin an tanade ta ne ga masu tsoron Allah nan wasari'u a wata kira'an sari'u ila maghfiratin min rabbikum dan haka malamai na ulumul qur'ani suke cewa akwai wasu kalimomi a cikin ƙira'a suna zamowa ƙur'ani ne a wata ƙira'a kuma ba ƙur'ani ba ne wannan dai ne daga ciki al'imamu nafi'a yana karantawa sari'u ila magfiratin min rabbikum saboda ai farkon aya يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هكذا سي الله يتي سارعوا وسارعوا كينما معقوفني واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول la'allakum turhamun kenan wasari'u wannan muta'atifati ne sai aka kawo wawu anan amma yanda nafi ya karanta sari'u kenan an bar maganar wannan jerin kawai sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa wajen neman gafara Allah kenan sai ya zama wannan wawu qur'ani ne a wata kira'an ba qur'ani bane a wata kira'an ku yi gaugawa zuwa gafara ta Allah maɗaukakin sarki, wa jannatin da kuma wata aljanna, wadda ardu hassamawatu wal'ar, wadda faɗinta kamar faɗin sammai bakwai ne da ƙarsai bakwai. To, me yasa nan ba a zo da tsawo ba? Abin da aka saba da shi shi ne faɗi kaɗan ne a kan tsawo. Tsawo ya fi yawa a kan faɗi na kowane abu. Kina in yi zama na faɗi na wannan aljanna, kamar faɗi ne na sammai da ƙasai, to tsawon nata yaya yake. Don haka sai aka yi shiru ba a ambata tsawon ba, sai dai aka ambata faɗin. wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce warin da ɗayanku zai aje bulala tashi wadda yake bugun dokin shi da ita a wajen jihadi wannan wurin wanda bulala shi za ta ɗauka a cikin aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta kenan aljanna ce wadda fadinta kamar fadin sammai da kasai ne a cikin suratul hadid sabiqu ila magfiratin min rabbikum sabiqu ku rinka rige-rige ku rinka gaugawa zuwa abin da zai kai ku ga gafara ta Allah zuwa ga abin da zai kai ku ga aljanna wadda arduha can sai ce ka ardis sama'i wal ardh kamar yadda faɗin sammai da ƙasai suke. Ardu hassamawatu wal ard da ardu ka ardi sama'i wal ard dukka yana da ma'ana ɗaya ne. Wannan tashbihi ne wanda aka shafe a da nashi. Ardu hassamawatu wal ard kenan asalin shi ardu ka ardi sama'i wal ard faɗinta ita aljanna kama faɗin sammai da ƙasai ne. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa sama ɗin nan daga sama zuwa ƙasa akwai tafiya ta shekara ɗari biyar wanda ita aljannan nan u'iddat lil muttaqin an tanade da ne ga masu tsoron Allah wannan ayoyi duka suna nuna mamu yin gaugawa wajen aikata aiki na alkhairi saboda duniyar nan ba ta da tabbas kana ganin za ka daɗe sai Allah ya zo ya yanke rayuwarka ba tare da ka shirya ba don haka mutum a koda yaushe sai ya zamo a shirye wa ammal ahadith amma hadithai wanda suke bayani akan mutum yayi gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi al-imam an-nawawi yace fal awwalu al-hadith al-awwal hadithi na farko kenan عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أبو هريرة دقى مائكين الله صلى الله عليه وسلم يتي بادروا بالأعمال الصالحات ku yi gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi ku yi gaugawa da ayyuka wanda suke as-saliha ayyuka na gari masu kyau fasatakunu fitanun ka qita'il laylil muzlim wata riwayan badiru bil a'mali salihati fitanan ku yi gaugawa ku rinka aikata ayyuka na alkhairi don ku rigayi wata irin fitina wadda za ta zo ka gaba illailil muslim nan kuma sai ya ce fasa ta kunu fitanun ka gaba illailil muslim akwai fitinu wanda za su zowa kamar yankin dare wanda yake mai mugun duhu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya kenan mutum zai wayi gari yana kafi mumini ya, ya wayi gari yana mumini ya maraita marece ya zo mashi yana kafiri ko ya zamo da marece yana mumini wa yumsi muminan wa yusbihu kafiran da an wayi gari yana kafiri ya bi'u dinahu zai rinka sai da addinin shi bi aradin min ad-dunya da ababe wanda suke na wannan duniya ne masu jan hankali wannan hadithi yana nuna mamu yin aiki da dama duk yadda ka samu kanka to ka yi ƙoƙari ka yi aiki da dama idan habbat riyahu ka fagtanimha fa inna likulli khafiqatin sukunu wa ma tadri sukunu mata yakunu in iskan kai taso i kokari kai amfani da shi masu sheka wani abu suke gane haka yace dan baka san lokacin da iskan zai tsaya ba to haka annabi ke yawan kwatanta mamu mu yi kokari mu rinka aiki na da da dama dama ta lokaci dama ta wadata dama ta rayuwa dama ta lafiya a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace igtanimu khamsan qabla khams ko igtanim khamsan qabla khamsin i kokari kayi amfani da dama ta ababe guda biyar tun ababe guda biyar kishiyoyinsu ba su maye masu wuri ba shababaka qabla haramik i kokari kai aiki da kurciyarka tun tsufa bai zo maka ba wa sihhataka qabla sakamik i kokari kai amfani da lafiyarka tun rishin lafiya bata zo maka ba wa faragaka qabla shughlik i kokari kai aiki da dama ta lokaci da kake samu tun wannan damar bata kubce maka ba wa ginaka kamla faqrik i kokari kai aiki da wadatarka tun kamun talauci bai zo ya maye wurin wannan wadatar ba wa hayataka qabla mautik i kokari kai amfani da rayuwarka tun kamun mutuwa bata zo maka ba wannan hadithi wanda muke cikin shi yana daidai da irin wannan hadithin tun kana da dama i kokari kai aiki da wannan daman tun rishin dama din bai zo maka ba mutum yayi gaugawa badiru bil a'mali salihati fitanan kenan ku yi gaugawa da ayyuka na kirki ku yi gaugawa don ku rigayi wasu fitinu wanda za su zowa na farko in ya zama da mutum yana aikata ayyuka wanda suke na alkhairi to wannan ayyuka na alkhairi za su kare shi daga fitinu ko da sun zo ba za su cutar da shi ba wannan ma'ana ta farko kenan ko kuma igaugawa ka aikata ayyuka na alkhairi kan lokaci ya zo na fitino wanda wannan ayyukan ba ka iya aikata su akwai ababen da za su sha makance ka daga aikata wannan ayyuka wanda suke na alkhairi ne kenan kamun lokaci ya zo ƙoƙari ka yi ayyuka wanda suke na kirki don kamar yadda hadithi na baya ya nuna in ƙurciya kake ji da ita akwai lokaci da zai zo wannan ƙuruciyar ta riga ta wuce ƙarfi da ke gare ka na dukkan gabbai naka ido suna da kaifi ji yana da kaifi zuciya hankali yana da kaifi yana rike abubuwa to ana ƙara gusawa girma ya zo sai kaga dukkan waɗannan ababen sun fi sun gushe in aikin ne ba ka iya zabura ka yi tashi da ƙyar zama da ƙyar in ya zama na karatu ne ake yi to lokacin kuma ƙwaƙwalwa ta riga ta dakushi ‘ya'yanka ma manta su kake sai ka kamo sunayen guda kaza sannan ka kai ma wanda kake so. Wamal ilmu ba'da shaifi, illa ta'assufan, idha kalla kalbul mar'i wa sam'u wal basar. Kinan an riga an yi hurhura in neman ilmin ne ba zai yiwu ba. Kinan wannan ƙuruciya ta ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ita tun gabanin tsufa bai zo ba haka ka yi ƙoƙari ka yi amfani da lafiya don rishin lafiya za ta iya maye wurin ayyuka na alkhairi in azumi kake iyawa in wani lokaci ya zo in ba ka da lafiya ko ka kamu da ciwo wanda ke son a sha magani ko da yaushe ko ciwo wanda ke sa dole a ci abinci kusa-kusa sai ya zama na azumi ya gagare ka in sallace ma tashi tsayuwa dukawa cikin sauki in rishin lafiya ta zo sai ta gagare ka kai haka din haka lokaci lokaci yana da matsala na in ya biya wuce ba zai dawo ba da ya wuce shi ba zai ƙara dawowa ba kuma dukkan abin da ke gudana na duniyan nan suna gudana ne cikin lokaci don haka kaga duk harshe wanda za a koyawa sai an koya maka mazi wa mudari wa mustaqbali abu wanda ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo duk abin da zai faru a wannan duniya yana faruwa cikin zamani ne shi da ake ce ma'azzarf to abin da ya riga ya wuce ma mazafata wal mu'ammalu ghaibun abin da ya wuce ya wuce abin da kuma ake gurin zuwan shi wannan gaibi ne ka kai lokacin ko ba za ka kai ba walaka sa'atul lati kunta fiha abin da ke naka shine lokacin da kake cikin shi kai kokari kai amfani da shi dan haka je iyama ko daukar rai yazo to mutane ba abin da za su nadama kan shi kamar lokuta wanda suka bata wanda ba su yi amfani da su ba haka wadata lokacin da kake ba da lokacin da kake da shi ba da lokacin da kake da shi gina rayuwarka ta nan gaba don ko tsufa ya zo kana kwance abin da ka gina a baya zai rinka amfaninka a nan duniya kuma kana da wadata ciyar in ka je lahira kamar yadda aka haihu ka za ka tashi ka buga Allah ba wani aiki wanda za ka ƙara yi ka gina lahirarka kenan tun yanzu gina tun kana da rai kazalik yi kokari ka yi aiki wanda zai amfane ka da lokacin mutuwa ya zo in ka ce a jinkirta maka hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni sai mutuwa ta zo madayan su sai ce Allah ku maida ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt yana yiwa in aikata aiki mai kyau cikin abin da na bari baya a ce ina innaha kalimatun huwa qailuha magana kawai yake yi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kidan mutuwa ta zo ba wani abu da zaka nema koda na dan lokaci kadan ne a jinkirta maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun in ajalin mutane yazo ba a jinkirta masu koda da dan lokaci kadan ne in kuma bai zo ba ba za a rigaye su ba a matso da shi wanda bai yi sadaka ba lokacin da zai zo mutuwa Allah cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da abin da muka arzata ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun mutuwa bata zo ma ɗayan ku ba a lokacin da mutuwa ta zo fayaqula ya rinka cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah ina ma ka dan jinkirta mani zuwa wani dan lokaci kusa kusa a dan bani lokaci fa asaddaqa dan in ba da sadaka wa akum minas salihin dan in zamo cikin managartan mutane Allah ya ce ina walan yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha ai Allah bai jinkirta ma wata rai lokacin da ajalinta ya zo to annabi nan yana cewa badiru bil a'mali salihah ku yi gaugawa da aikata ayyuka na alkhairi ayyuka na gari dan fasatakunu fitanun akwai wasu fitunu wanda za su kasancewa kakifa illailil muslim wanda za su zamuwa kawai yankin dare mai mugun duhu wannan tashbihi kamanta fitunu da yanki na dare ko dai fitunu wanda za su zamuwa wasu na bin wasu kamar yadda duhun dare yake bi ma'ana musalsala ba su yankewa wata na bin wata kuna cikin wannan sai wannan ta kunno kai la ya'ti 'ala nasi zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum annabi yace ba wani zamani wanda zai zo illa wallazi ba'dahu sharrun minhu sai dai wanda ke bayan wannan lokacin ya fi zama sharri ga wanda kuke cikin shi hatta talqaw rabbakum har sai kun hadu da Allah ubangijinku duk abin da ka gani yau ta fi gobe haka ake ta tafiya cikin rayuwa abin da kuke ganin kuna kuka gare shi shekarar da kuke kukanta in wata shekarar ta zo sai ku ji ai karama baɗi eh ƙara bara ƙara bara baɗi wadda za ta zuwa shekara in ta zo kuna jin ba daɗi sai ku rinka cewa ai ƙara bara bana ba haraka don haka kenan wannan tashbihi ne na tasalsul na fitinu wannan ya zo wannan ta zo wannan ta zo wannan ta wuce ko kuma tashbihi ne na wanda ke cikin duhu bai ganin gaban shi in ya daga hannun shi ma ba ya ganin hannun shi don haka bai san ina zai yi ba lokacin da za a ɗauke wuta kana cikin ɗaki da za ka zabura kana neman ƙofa za ka iya zuwa ka bigi bango to yadda mutum zai ruɗe a cikin wannan lokuta wanda za su zowa na fitino kamar yadda wanda ke cikin duhu ne wanda bai ganin gaban shi yayi nan yayi nan yayi nan yana neman mafita ya kasa samun mafita to yanzu ina ga an fara kawowa cikin wannan fitunun in wannan ta wuce wannan ta zo akwai fitunu na ashubuhat su da kansu malamai su zo su ruɗa ka saboda menene akwai dukhala akwai wanda ba su kai a ce masu ɗalibai na ilimi ba sun mai da kansu malamai sai mutum ya tashi ya yi ta zuba shirme kuma bai san komi ba saboda suna tsammanin cewa tsara magana shine ilimi don haka so da yawa wanda ke birge ku in ya zo zai fara karanta abin da ke gaba gare shi sai ku gane ashe laisa alashai bai san komi ba to daman can ba komi ya sani ba kawai ya tashi ne inda aka iya magana ya iya magana ko yana sauraron wani malami yana maimaita irin abin da yake faɗa to da an zo ya dogara ga kan shi wajen a cewa ya sani to sai a kasa ganin ya sani sannan san rai shi ma yana sa mutum ya kauce ma gaskiya kuma ya rinka ɗauko dalilai yana ajewa akan abin da yake faɗa shi da kanshi cikin zuciyar shi ya san ƙarya ce yake karewa amma saboda wancan ɓangaren ya faɗi wani abin da shi bai faɗa ba in ya maimaita abin da wancan ya faɗa kenan za a ga cewa tun da me yasa baka faɗa mamu ba to sai ya dage akan banna wanda yake kanta wanda ya san ba daidai bane kuma ya rinka kawo dalilai na ƙarya wani lokaci wayo da iya magana sai ya tabbatar da abin da ba tabbatacce bane to dukkan su fitnatul shubuhat a ɗauki ƙarya a sa mata riga ta gaskiya gaskiya kuma a shafa mata bakin abin da zai munana ta sai ka ga mutane suna cewa mu mun kasan mi za mu rikewa saboda wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a'a kalli mai cewa Allah ya ce annabi ya ce ka bi abin da ya ce saboda ba ni na ce ba yake cewa amma duk wanda zai zo ya rinka maka misalai ko yana kama kame wallahi haka ne kana ji kai da kanka hankalinka bai dauka abin da yake faɗa amma kawai zai ce maka haka ne an jaraba haka an ga haka la faɗa mamu ina ka samu e in akwai aya ta alkur'ani ko hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallama ko da maganganun malamai wanda suke mu'tabarin malamai wanda suke na Allah kawo ka aje dalili da shi to in kana cewa ban gane ina gaskiya take ba kalli masu cewa Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce manya-manyan shugabannin musulunci sun ce ƙa'idodi na ilimi sun ce, bin maganarsu suke kan gaskiya. Amma duk wanda zai zo ya faɗa maka abin da zai ci karo da hankalinka, sannan kuma ya ce maka kawai haka yake. In an ce mana sun ce ka za ya ce kyale su, la, to wannan gaskiya zai tura ka cikin hallaka ne. Sannan akwai fitinoni wanda suke na shahawat, sha'awa tana da yawa Allah madaukakin sarki ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab fitina ta mata mata abu ne wanda Allah ya sa son su ga kowane dan adam har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya hubbiba ilayya min dunyaku an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi salah an cikin duniya ku ɗaya daga cikin ababen da Allah ya sa mana son su mata da kuma turare kuma sai Allah ya sanya sanyin idanuwa na da hutun zuciyata a cikin yin sallah kowane ɗan adam yana son mata mata suna son maza to a da nesa suke matan na farko ga kunya ga tsarewa ga abin da ya kama da haka to yanzu sai ya zamo kunya ta zamo ta ɗiyan dace banda mu ɗiyan yanzu kamar yadda suke cewa to don haka in fitinar ta bujiro kuma sai ya zama na mutum ya rasa inda zai sa kanshi alhassanul basari ya ce za a iya bani baitul mali dukiya ta musulmi gaba ɗaya ina da tabbas da cewa zan rike ta ba tare da na ci haramun ba ya ce amma kasancewa shi balarabe farin mutum ya ce wallahi ban iya amince ma kaina akan mace wadda take baƙi mummuna to in ya zama na matan su ma da ke neman mutane in kuma sha'awa ta tashi kallo ne lokacin da Allah ke cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أنا مغنى كان غض البصر wajen maza ta kaka za a yin gaddul basar in ya zama da daman matan suna fita fita wadda take ba irin ta daidai ba yanzu ba maganar su fita ake ba yanzu shasha ce za ta kawo maka su sintir za ka ƙara bincike kan hadithi ko kan aya ta alƙur'ani saman ilani zai hito da mace sintir tana yi maka haka to kaka ka iya kenan kana so ko ba ka so sai ka kalli haram to barin shiga za kai neman bincike duk malamin da bai bincike ba a zamanin nan yanzu bai zuwa ko ina duk malamin da bai san yanzu ya shiga ya ji me aka ce kan matsala kaza ba ina zai samo kaza da gaugawa in ba haka ba zai je yana bin maktaba ne abu guda zai iya yini bai nemo warware shi ba amma yanzu bugawa kake kawai abu zai zo maka dole ne ka je ka yi bincike saboda gaugawa da aka kawo ta bincike to in dai ka buɗe intanet ɗin nan ko ko aya ta alkur'ani ka ne mufassarar da ƙaƙawa ne ya ce kanta to za a iya kawo maka mace zintir tana cewa zo hai talak to kaga wannan ma wasu irin fitinu ne wanda ba a iya kiyaye su da fitinu na lokaci kai yanzu kana tsammanin mu din nan in ba mu haddace Qur'ani ba kana tsammanin yanda lamarin nan ya zo na wayoyi da shiga duniya ta kaka mutum zai iya haddace Qur'ani a wancan lokacin ba komi ga hannunka sai tunanan ka kurum to a yanzu akwai mushgilat na fitinu irin waɗannan shubuhat fitinu na mata fitinu na sha'awa ba wanda ke tsira sai wanda Allah ya tsiratar da shi fitinu na dukiya na ‘ya'ya ya zama da kana so ‘ya'yanka na son kaza ka san cewa abin nan ba daidai ba ne amma dan ka yardar da ‘ya'yanka sai ka bari su yi ko kuma ka gasa suna yi ka kyale su ko kuma ka kauce ma gaskiya ma saboda ‘ya'yanka kurum sannan kuɗi yanzu in kaga mutane ba su yi wani abu ba to ba za a samu kuɗi ba kawai amma duk abin da kake ganin mummuna ne mugun abu ne bai kamata ba an ci amana mutane inda akwai kuɗi wurin za su iya yin komai don haka fitina ta dukiya ita ma wani mugun abu ne wanda mutane suke fuskanta kowa so yake sai ya ji daɗi kowa sai yake sai ya tara kowa so yake sai ya hau mai kyau ya sa mai kyau to shi ma mutum wanda zai iya kiyaye kanshi daga fadawa cikin haram a irin wannan lokaci abu ne wanda yake ba mai sauki ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai lokaci wanda zai zo wanda zai rike addinin shi sai ya zamo kaman wanda yake rike da garwashi ne a hannun shi ɗan kasuwa wanda ya ce ba zai cire ba ba ɗan kasuwa wanda ya ce ba zai yi amfani da haram ba to su masu tattalin arziki suna ganin wannan ba inda zaya subhanallah shi kuma allah maɗaukakin sarki ya ce wannan shi ne zai kai wani wuri wannan mai yaki halal yaki haram Allah ya ce ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah duka zai kwashe albarkar wannan yaki halal din yaki haram gaye yana samu da yawa amma ta hanyar haram sai kabga Allah yana kawo ababen da ke tafiyar da kudin ko kuma ya ta aikin banza ya ta wahala akan wannan kudin da tara su da yin gine-gine ba shi zai ci ba in ka kalle shi bai ci bai amfanuwa da abin da yake tarawa wasu zai bar mu wasu amfana da su akwai mugun abu irin wannan to don haka wajen kudi ma mugun abu ne innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim fitinu suna da yawa in aka ce fitnatu shubuhat wa shahawat khalas an takaice maka magana ba su da iyaka ababe wanda ke roduwan mutane a yanzu كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا متن زي واي غري yana mu'mini wa yumsi kafira ya wayi gari yana kafiri nan ana nufin ko dai kufrul i'tiqad kafirci na dan zai iya cirata daga imani ya koma kafirci kai tsaye kawai saboda shubuhat wanda suka shige shi ko saboda shahawat wani abu da yake kwadai mutum zai iya ma barin addinin shi wanda yake yi saboda in ya san zai samu kuɗi in ya san zai samu wani abu na duniya kenan ya zama kufr al-i'tiqad ne ko kuma ya zama rishin gode ma wannan ni'ima wadda Allah ya ma mutum ya san Allah ya mashi abu kaza wani lokaci sai wayi gari yana aikata ababe wanda suke ba masu kyau ba wanda yin sabon Allah nan kafirce ma ni'ima ce wadda Allah ya yi ko alkur'ani ya zo da butulci ya ambace shi kafirci walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara nan ana nufin wanda ya butulce ne akwai kufr al-i'tiqadi akwai kufrun ni'ima idan wannan duka yana ɗauka mutum zai wayi gari yana gode ma Allah yana kan hanyar Allah wani lokaci sai juyi wannan ni'ima alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran sai ya zama na wannan ni'ima ya rinka aiki da ita cikin abin da bai kamata ba ko ya wayi gari yana momini ya ko ya maraita da marece yana momini in aka wayi gari ya zama kafiri saboda ƙarfin shubuhat da yake shiga yana kallo sannan da shahawat kuma shubuhat suke iya mai da mutum ya zama murtad da aniddin shahawat su ne ke sa kufrun ni'ima ya bi'u dinahu bi aradin minad duniya zai sai da addinin shi da wani abu wanda zai gito mashi na duniya arab shine abu mata'ud duniya me yasa aka ce masu arab saboda gittowa yake yi bi yake ya wuce turiduna araba duniya ababe na jin daɗi na duniya wallahu yuridul akhirah Allah kuma yana san lahira gare ku dan abu ne wanda wai ba tabbatacce ba shi yasa aka ce mashi arab yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya zai rinka sai da addinin shi da wani abin da za a zo mashi da shi na duniya in ya zamana zai samu duniya to zai iya watsar da addinin shi da imanin shi zai iya barin Allah ma saboda ya samu duniya mafi asaran mutane shi ne man ba'a akhiratahu bi duniya wanda ya sai da lahirar shi da duniyar shi in yi zama na hadihil mata'ud duniya qalil wannan yan rayuwa ta duniya yan kaɗan ce to wanda zai ba da mai yawa ya karɓi kaɗan wannan maghbuni ne a kallon mutane wannan ya duniya nawa take rabi kuma farin ciki rabi bakin ciki rabi kwanciyar hankali rabi tashin hankali rabi farin ciki rabi rishin jin daɗi to dhikuka al-yawma wa tubkika gadan yau za ta sa ka dariya gobe ta sa ka kuka tasurru yawman wa tusi'u sarmada za ta faranta maka da rai yau har abada kuma ta saka cikin bakin ciki na yau da gobe to haka wannan duniyar shine za ka ɗauka ka ba da lahira wadda take ba bakin ciki ciki ba tashin hankali ciki ba takaici cikin lahira ba tsoro cikin lahira ba wani abin da zai same ka wanda zai bata maka duk abin da kake so kuma da ya zo ga zuciyarka za ka same shi walakun fiha ma tashtahi anfusukum walakun fiha ma tad'un to mutumin da zai saida duniyar shi zai sai da lahirar shi zai sai da lahirar shi da duniyar shi ya karɓi duniya ya ba da lahirar shi wannan mutum shine asararre wanda ya fi shi kuma asarancewa wanda zai sai da lahirar shi da duniyar wani shi ka rinka yi don wani kawai don ka birge wani ka tashi ka yi abin da zai zamo ya cutar da addininka ya cutar da lahirarka saboda ka gyara ma wani rai kana iya buɗe wuta ka ci ma wani mutunci ko ka yi mashi abin da bai kamata ba saboda kawai wani abu da zai ɗauka ya baka ko kuma saboda ka birge shi wannan wanda ka bar lahirarka saboda shi ko ka bar Allah saboda shi in aka je lahira zai je zai yi ba ni ba ka da kai da shi يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب kenan su waɗanda suke masu girman kan masu wadatan talakawan za su cewa ba don ku ba da mun zama momine su kuma su ce mu muka rinka bin ku gida-gida muka ce maku ku yi kaza ku yi kaza mu muka kare ku daga bin gaskiyar da ta zo maku sannan ai su wanda suke yin dan su su ce ai ku ne ke shirya mamu 'yan ƙasa dare da rana lokacin da kuke umarninmu mu kafirce ma Allah to dukkan dai wanda za ka yi dan shi in aka je ranar tashin alkiyama zai yi ba ni baka in ka ce dan shi kai ya ce a'a izdabarra alladhi nattubi'u min alladhi nattaba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab hatta iblis sai yayi bara'a ga wanda suka bi shi yace ma ana bi musrikhikum وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخيكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم كنا دونا كيوانا أبدان كجارة مشري kabar lahira kabar Allah to ranar tashin alkiyama shine farkon wanda zai cewa bai san ka ba sai kayi nadaman abin da kai saboda shi dan haka wanda zai sai da duniyar shi ya sai da lahirar shi saboda duniya wannan mutum ne asararre to wanda ya fi shi zama asararre wanda zai sai da lahirar shi saboda duniyar wani shi bambanci wancan dan duniyar shi yayi kai kuma dan duniyar wani kai kuma za ka ƙare a tsinance الحديث الثاني عن عبي سروعه الإمام النووي يتي بكسر السين المهملة سي كتي سر سيروع وفتح بكسر السين المهملة وفتحها كنان أنا توا سير ولا أنا توا سر ولا عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بالمدينة الأسرى عقبة ابن الحارث يتي نا صلى صلى الأسر أقرم مدينة مدينة مأيكي صلى الله عليه وسلم فسلم سي النبي سلم ثم قام مسرعا sai annabi ya tashi da gaugawa fatakhatta riqaban nasi ila ba'd hujari nisa'ihi sai annabi ya tashi yana tsallaka mutane ya je wa ɗakin wasu daga cikin matan shi fafazi annas sai mutane suka razana suka ji tsoro menene ya faru dan ba su saba ganin yana haka ba fa kharaja alaihim sai annabi ya fito ya dawo zuwa gare su fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi sai annabi ya ga cewa sun yi mamakin gaugawa da ya fita dan al'ada ta annabi yana zaunawa ne qala sai annabi ya ba su labarin menene yasa ya fita da gaugawa sai ce zakartu shay'an min tibrin yace na tuna wata zinariya ce wadda ba a riga aka kera ta ba ita ce tibrin indana a gidanmu nan wurinmu fa karihtu an yahbisa ne sai na yi gudun kai ya zamana ya tsare ni wane ne ya tsare ni ya zamana ban samu na raba wannan zinare ba fa'amartu bi kismatihi sai na umarni a raba wannan zinare ɗin ka gani in kuɗi wanda suka haukata mutane suka sa mutane suke yin duk abin da bai kamata ba shi annabi bai san masu kwana gidan shi ko su daɗe gidan shi wannan akuba ibn al-harith ya ce sallaitu wara annabi ilmadina na yi sallah baya ga ma'aiki wara'a shi kuma mamu yana zamawa khalfa khalfa da wara'a yana ba mu wani hukunci na shari'a a fikhu cewa mutum lokacin da ya zo ya tarda saho na farko ya cika shi shi kadai ne ya shigo farkon saho ina ya kamata ya tsaya wasu zai su kaga sai su faro tun daga farkon saho ko dai dama ko hago wannan kuskure ne a'a mamu wanda ya shigo zai fara sahu yana farawa ne khalfal imami mubasharatan shine zaka cewa sallaitu khalfahu ko sallaitu wara'ahu amma in ka koma can zaka azo wani saho anta sallaita jambahu konan konan jambu ne kai sallah ba wai khalfahu ba shi kuma liman ana zamuwa bayan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arakum min wara'i ko khalfi kenan wanda zai fara tsayawa kan sahu na biyu tsakiya zai zo daidai da liman kai tsaye wanda zai zo ya tarda shi sai ya bi nan sai ya tsaya nan ko ya tsaya nan wannan sau da yawa za ka ga mutane ba su bin irin wannan ka'ida a wajen aje saho wannan kuma ba abu bane wanda za a aiki da cewa albada bil yamin la bil madina madina ita ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alam ne bil ghalaba kowane birni ana ce mashi madina amma ita madina ta annabi annabi shine ya ambace ta qaba ko ya sa mata taiba da sunanta yathrib da munafikai suke cewa ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yathrib take annabi sai ya ambace ta ƙwaba ko kuma ƙwaiba sunaye ne na madina to sai ya zama na madina kowane birni sai ake ambatan madina ta annabi da matsayin birni sai ya zama na alam ne gare ta al'alamu bil galaba kama ya kolon sai ya rinjaya gare ta wanda ke danganuwa gare ta za a ce mashi madaniyun madaniyun kenan ba za a ce madiniyun ba saboda dukkan fa'ila ana yi mata nisba ne in fa'ila ne sai a ce fa'aliyun in ya zama na fa'ila ne sai a ce fa'aliyun ba tare da wannan yadin ba sai a shafe ta don haka ake cewa madani kamata a ce madini wanda ake dangana ma madini sai ali ibn abdullahi al-madini haka ake nisbata fa'aliyun ibn malik yana cewa wa fa'aliyun fi fa'ilatil tuzim wa fu'aliyun fi fu'ailatin hutim in kaga fa'ila ala wazni qabila to in ka zo sai ka ce qabaliyun shine ma'ana wa fa'aliyun fi fa'ilatil tuzim haka in kaga juhaina sai ka ce juhani yace mun sallaci sallata la'asar fa sallama thumma qama da annabi yayi sallama sai ya tashi yayi sallama wadda aka saba sallama taslimata ne annabi yana da sallama wadda yake yi wajen sallah yana yin biyu nan da nan yana yin sallama guda shine al-Imam Malik ya dauka su malikiya wajen sallama uku ce gare su wani lokaci mutum zai yi hannun dama ita ce ta fita daga sallah wa an yasarihi in kana bihi ahadun hannun hagu in akwai mutum kuma akwai wanda yake maliman kanshi to wannan wanda yake maliman din ita ce matsala annabi ya sallame sun makama musri'an sai annabi ya tashi da gauka fatakhatta riqaban nasi ila ba'd hujuratihi sai annabi ya rinka tsallakawa annabi ya hana a rinka tsallaka mutane ko ranar juma'a ɗaya daga cikin ababen da ke hana lada ta sallah ta juma'a mutum ya yi ya makara kuma ya zo ya rinka tsallaka mutane tsallaka mutane ba abu bane wanda mutane suke so in mutane suna zanzaune duk wanda suka ga ya tunkaro zai ce sai ya tsallaka su illahirin waɗanda ke nan gabansu yana faduwa yaushe zai kawo gare ne wuce in huta to don haka abu ne wanda bai da daɗi shi kuma cutar da musulmi abu ne wanda yake bai da kyau والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اما النبي yayi wannan ne ta hanyar da ba zai cutar da sahabban ba kenan yana yiwa akwai wuri na wucewa wannan bai cin karo da hannun shi da haka din kuma kallon yanayin annabi yadda mutane suke san shi suke kamnar shi wani so yake ma a ce annabi ya tsallaka shi wa ainun rida an kulle aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya ido na yarda da kusashi ne wajen ganin aibi in kana son mutum zai iya yin abin da ba shi ba ne kurum kaji baka ji komi ba in kuma mutum yana baka haushi ko cikin ruwa yake tafiya sai kati ya tada maka kora to don haka mutane duk sahabbai san adabi suke in ya masu haka ma daɗi za su ji to kai da ba shi ba kuma fa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sun yi mamaki mutane sun ga ya tashi da gaugawa za su ce menene ya faru ko da ya ga sun yi wannan mamaki annabi sai yi masu sharhi to wannan shi ma yana da ga cikin ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya sha bamban da sauran mutane kai ya zama da mutum yana tare da ko sahabban shi ko ɗaliban shi ko abokan shi a ga yayi wani abu wanda zai sa ta hankalin mutane ya tashi saboda kamnashi da suke da ba su san wani abu ya faru kuma sai ya zo ya shiru a tambaye shi kuma in ya ga dama ya kyale kuma abun ma bai kai sirri ba a ya masu bayani ko da na cewa ba komi ba ne kakku ji komi saboda hankalinsu ya kwanta wannan duka yana daga cikin ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama na kwantan ma mutane da hankali ba ta da musu hankali ba don haka aka hana ka zo ka ba da labari na ƙarya don ka firgita mutane ko kuma ka nuna ma mutane ba lahiya sai hankalinsu ya tashi sai ka nuna ai ba haka ba ne to sai annabi ya ce zakartu shay'an min tibrin at-tibru shine zinare ko azurfa lokacin da ba a kera su ba yanki nasu shi ne tibrin shi ne fakarihtu an yi habisa ni na gudun ya tsare ni fa'amartu bi taksimihi sai na umarni a raba shi kenan wannan ma yana nuna abinda al'imamun nawawi ya aje babin dan shi cewa babi ne na yin gaugawa wajen aikata ayyuka na alkhairi bi ma'ana don ka abin ya tsare shi ya zama da bayi ba sai ya sa wani ya raba shi wannan yana nuna abin da mutum yake iya yi da kanshi yana iya sawa wani ya mashi akwai ababe wanda suke ba a niyaba cikinsu akwai ababe wanda ana iya niyaba cikinsu za ka iya sa wani ya tashi da yin su maimakonka wafi riwayatin la kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqa na baro zinari wadda ba a riga aka gyara ta ba ta sadaka fa karihtu an ubayyitahu na yi gudun in bar shi ya kwana a gidan shi ne alimamun nawa ya ce attibru da fa'o zahabin alfidda muna da lokaci? akwai tambayoyi? adan ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na altaƙi na Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin